الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدثاتها وكل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna yammaci na tara ga watan safar hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallama daga makka zuwa madina 1448 daidai da 24 ga watan bakwai miladiya ta 2026 kamar yadda muka saba haduwa a wannan masallaci mai albarka masallacin da ke karkashin wannan cibiya ta uwar muminai aisha a radiyallahu anha da ke cikin wannan unguwa ta hausawa zurar a cikin birnin kano domin ci gaba da gabatar da karatu a cikin littafin jami'u tirmidhi na babban malami abu isa tirmidhi rahimahullahu ta'ala wannan kuma shine darasi na 38 a cikin wannan littafi kuma muna nan a cikin littafi na biyu kitabu sala kuma a cikin kitabu sala mun karanta babi na 53 satin da ya gabata babin da yake magana akan falalar sallar isha da sallar asuba a cikin jami'i mun karanta hadithin babban sahabi Uthman dan Affan radiyallahu an inda yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man shahida al-isha fi jama'atin kana lahu qiyamu nisfi layla wa man sallal isha wal fajr fi jama'atin kana lahu ka qiyami layla mun karanta hadithin da a karkashin wannan hadithin Jundub bin Sufyan annabi sallallahu alaihi wasallam yace man salla subha fa huwa fi dhimmatillah fala tukhfiru Allah fi dhimmati mun karanta kuma hadithin Buraida al-Aslami inda yace annabi sallallahu alaihi wasallam yace bashiril masha'ina fi dhulami ila al-masajid bin nuri tammi yawm al-qiyama wato waɗannan hadisai dukka ba ɗayan su suna fa'idantar da mu falalar sallar isha sallar asuba a cikin jama'a babi na hamsin da hudu babu ma ja a fi fadlis saffil awwal sannan sai muka shiga bayani game da falalar sahun gaba sahun farko mun karanta hadithin abi huraira radiyallahu an hadithi na 224 khairu sufufin rijali awwaluha wa sharruha akhiruha wa khairu sufufin nisa'i akhiruha wa sharruha awwaluha wannan hadithin yana nuna falalar sahun gaba ka yi maza-maza ka zo ka kama gidan gaba a sallah alheri ne da babu sama da shi a cikin sahun sallah wannan hadithin shi ma mun karanta wato wasu ainihin mun kawo wasu ruwayoyin da ma'ana irin wannan kamar riwayar jabir ibn abbas ibn umar abi sa'id ubay aisha al-irbad bin sariya da kuma anas dan malik mun karanta hadithin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa law anna an-nasa ya'lamuna ma fi nida'i was-saff al-awwal thumma lam yajidu illa an yastahimu alaihi lastahamu alaihi da dai mutane sun san daraja da falala da ladan gidan gaba a sallah kuma ya zanto ba za su iya samun sahun gaban nan ba saboda cincirundo da taruwar jama'a kowa yana son sai ya shiga gidan gaba har sai in an yi ƙuri'a to lalle da nan gaba ba za a yadda wani duk wanda ka ganshi a sahun gaba a sallah ƙuri'a aka yi a ƙuri'a ya ci sahun gaba amma abin da yasa ba a kokawa da rige-rige wajen kama gidan gaba sanin abin da ke cikin sahun gaban na falala da lada ne ba sani ba an bayyanta ko mun karanta babi na hamsin da biyar babu ma ja fi ikamatin sufo babin da ya zo na tsayi da sahu a sallah ba tare da ya karkace ba ba tare da ya bankare ba ba tare da ya tsumbure ba a samu cikakken sahu miƙaƙƙen sahu ka annahum bunyanun marsus mun karanta hadithin hadithi na 227 hadithin annu'man ibn bashir yace kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yusawwi sufufana yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kansa yake daidaita mana sahu fa kharaja yawman fara'a rajulan kharijan sadruhu fi anil qawm fa qala la tusawwunna sufufakum aw la yukhalifanna Allahu bayna wujuhikum yace na rantse da Allah ka ga rashin daidaita sahunku a sallah ɗaya ne daga cikin sabubban da ke jawo gaba da rashin jituwa da rashin fahimtar juna tsakankaninku ko dai ku tsaye da sahu a sallah ku daidaita shi ko kuma za a samu matsala ta samuwar rashin fahimta saɓani zai yawa a tsakankaninku a cikin wannan babi mun je hadithin jabir bin samura hadithin albara ibn azib jabir bin abdullah anas abi huraira aisha radiyallahu anil jami'i mun karanta babi na hamsin da shida babu ma ja a liya ni minkum ulul ahlami wan nuha manzo Allah ce waɗanda za su matso dab da ni a sallah waɗanda za su zama a sahun gaban ma suna daidai santata su ne waɗanda suke sun kai matakin balaga sun kai kuma mataki na hankali cikakke ulul ahlami wan nuha mun karanta hadithin Abdullahi ibn Mas'ud radiyallahu anhu ya ce manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce liyaliyani minkum ulul ahalami wa nuha liyaliyani minkum ahalami wa nuha thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum wala taktalifu fatakhtalifa qulubukum wa iyyakum wa hayshatil aswaq mun karanta babi na 57 ma jaa fi karahiyati saffi baina sawari babin da yazo na an karhanta yin sallah ko yin sahu tsakanin asawari wato pillars wato ginshikai guda biyu kamar yadda muka ba da misali da wannan da wannan to har ma satin da ya wuce aka dan samu abin nan wato abinda malamai suka faɗa game da kusan akawal guda uku suka faɗa a waɗanda suka ce in mutum shi kaɗai ne dama duk maganar hana yin sallah bainar sawari bai shafi mutum shi kaɗai ba bai shafi liman ba idan liman ne ya zama yana tsakiya nan dirka nan dirka shi bai da iskali idan mutum shi kaɗai zai sallah sai zo ya shiga tsakiya dama da shi dirka ce hagu da shi dirka ce wannan duk ba iskali a inda iskali ko inda hukuncin yake shine inda shi mutum ba liman bane shi kuma ba shi kaɗai yake sallah ba ma'ana a cikin jam'i ake kuma sahu ne to sai zamto in an yi sahun wannan filar ta datsa sahu sai an jona bayan an wuce ta wannan filar ta datse sahu in an batta ita ma sai an sake jonawa to a ƙarƙashin wannan wannan hadithin da wannan babin da muka karanta akan wannan yake magana to yanzu duk da tun a satin da ya wuce mun ji malamai wasu sun ce babu laifi wasu kuma sun ce a abin a duba ne to abinda malamai suka ce idan har wanda kuma shine kauli da ya fi inganci in har ya zamana masallacin yana da yalwa kuma ba yawan jama'a to kar a yi sallah bai na sawari an gane ko amma masallaci ya cika ba wurin tsayawa sai bai na sawari wannan larura ce ta cikar masallaci ya sa aka, aka, aka sababin nan larura ce ta matsuwa ya sa amma masallacin fakace ce ne adadin mutanen da za su yi sallah ba za su cika shi ba to kar su yi sallah bai na sawari na fata an gane kamar adadin nan namu za mu yi sallah in dai ba haka muka fi yawa ba za mu iya tsallake wannan a sawari din za mu iya yin wannan sahun a yi wani sahun ba bai na sawari ba a yi wani sahun a yi wani sahun ba bai na sawari ba in haka zai ishe mu to za a yi wannan don yin aiki da wannan hadisin da muka karanta in masallaci ya cika sosai jama'a suka yi yawa to wannan kuma yanayi ne ya bayu aka zamto an yi sallah bai na sawari kuma duk abin da ake so a kaucewa tsinka sahu kusan babbar illar shine tsinka sahun ne ba a so so ake in ya taho wato ya wuce tak kar a samu wani gini a wani abu ya zo ya ratsa ya gindaya sannan kuma a jona wannan ya tsinka sahu ba a bukatar wannan ina fata an gane shi yasa wasu malaman suka ce la ba'asa bis salati baina sawari inda alhaja babu laifi a iya yin sallah tsakanin dirkoki guda biyu ko ginshiƙai guda biyu ko filoli guda biyu in akwai bukatar haka kamar wace bukata suka ce ka masjid kamar takuran masallacin masallacin bai da yalwa wa katharatil musallin ga kuma yawan masallata to wannan duba da yanayin zarful makan din wurin ba shi da yalwa kuma ga yawan masallata to wannan a iya yin sallah baina sawari wannan bukata ce ta sa aka yi haka an fahimta ko duk da cewa sun ce an so mustahabbi ne ta jannubuha nisantar yin sallah baina sawari in dai yin hakan tu'addi ila taqdi'i sufuf amma dama ba mu da yawa ba mu fi mu goma ba za mu yi sallah a to za ku iya wannan daga nan zuwa na yadda ci mutum goma ko za mu iya sallah mu ba mu sallah yanzu hukuncin baina sawari bai shigo nan ba saboda dudu dudu da za mu yi sallar da liman da waɗanda za su yi sallar baina sawari din ya ishe su so inda ya fi haka yawa sai wasu sun bi baina sawari to kuma a nan ne ba a so saboda tsinke sahudin an gane ko yawwa suka ce idan kuma ya zamanto ba zai yanke sahudin ba sahun zai ci gaba da zama a miƙe ƙila ga sawari ɗin amma sawari ɗin ba waɗanda za su iya tsinke sahu ba ne to in ba za su tsinke sahu ba wannan hukuncin ma babu shi misali sai aka yi abin cikin sai abin ya zo ko cikin hikima ko kuma su injiniyoyin da suka zo sun yi la'akari da haka sun san nan sahu ne nan zai iya zama sahu sai suka dan saba fila din ta yadda za a samu sahu sai zama duk inda aka tsaya duk inda aka sa fila din dama ba sahu bane ya biyo ta gurin to anan kaga wannan sawari ba ruwan mu da su ina fata an gane to wannan shine dan karin bayani na darasin da ya gabata satin da ya wuce mun karanta babu ma ja a fi saffi khalfas saffi wahdahu babu ma ja a fi salati kai khalfas saffi wahda babin da yake bayani akan hukuncin yin sahu wato mutum yayi sallah a bayan sahu shi kadai shi ma suka ce ɗayan abu uku ne zai faru ɗayan abu uku ko dai abu na farko ya jira ya zo ya tarar da kam sahun gabansa sun cika cif yanzu ya ce zai sallah shi shi kadai zai sallah a bayan sahu abu na farko suka ce to ya jira ya jira wani masubukin da zai shigo masallaci su zama su biyu sai su na biyu suka ce ya jawo wani a sahun gaba su zama su biyu wanda wannan kuma ba a kan haka yin hakan zai gurɓata sahun gaba zai kawo kuma tashwishi na ƙarshe suka ce ya kutsa in dai sahun gaban nan nasa ya ga duk kowa ya babbake ne ta yadda in ya dan taba wannan ya taba wannan suka dan yi adjustment zai samu guri to da ya fada cikin wannan hukunci to sai ya dan taba nan ya taba nan sai su dan buda masa sai ya kuso ciki ina fata gane to shi ma sun tattauna game da matsalar kamar yadda satin da ya wuce mun ji maganganun malamai wasu sun ce a duba da wasu dalilai kamar hadithin anas duk da cewa wannan ba a ɗauke shi a matsayin dalili ba domin sun kawo hujja da zuwan annabi sallallahu alaihi wasallam gidansu anas inda ya yi sallah da annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma mahaifiyar anas inda ita ta tsaya a can baya wannan aka ce ba za a yi la'akari da wannan ba duba da cewa dama ita mace ce ba yanda za a yi dama a haɗa sahu da ita ina fata an gane da haka wannan hujja ce zama ba ta da ƙarfi da haka in babu wata larura da za ta sa mutum ya yi ware shi kadai wasu kuma suka zafafa suka ce to ai hukuncin ya takaitu ne akan wanda haka kawai kuma ka shigo masallaci za ga irin waɗannan sai ga wani kamar ba sallah yake bi in kuma ka lura da shi sai ga sallah yake bi in yana da wani uzuri ko larura to ai an yi wa masu larura zuwa masallaci misali ya ci tafarnuwa baya so ya shigo cikin mutane ko kuma lebura ne ya yi aiki kuma ya ji an tada sallah yana so abin nan kuma ba lokacin da zai iya gyara jikinsa an gane ko kuma an hana mutum ya shigo cikin masallaci yana wari yana karni to kaga shi wannan sai ya nisanci masallaci kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ce man akala al-basala aw al-qurrata aw thuma falyatazil masjidana duk wanda ya ci albasa danya ko ya ci lawashi ko ya ci wasu kuma suka ce albasa kwadi ko ya ci tafarnuwa danya wadda ba a dafa ta ba an kashe wannan gafin nata to kai ya shigo kai ya shigo mana masallaci fa innal mala'ikata tata'azza bima yata'azza minhu banu adam domin mala'iku suna cutuwa da irin abin da dan adam yake cutuwa da shi da haka masallaci ba guri bane da mutum zai zo hammatarsa tana tsami yayi aiki ya gaji ya zo ya damu mutane da da abin da ba daidai bane ina fata an gane to in wannan ne wani in wannan ne yasa kawai sai ga bari ya koma gefe kai ya damu mutane to ai shi ba zancen ya koma gefe bane magana ce ta kawai tafi ya nemi ruwa ya wanka ba magana ce ta ya shigo masallaci ba ma ina fata an gane wasu kuma suka ce ai maganan ma da ake la salata kamila sai suka ce sallarsa ta yi amma ba cikakkiya ba ce babu sallah ga wanda ya ware shi kadai ya yi sallah a bayan sahu ba kore sallar ake nufi ba gaba daya kore kamalar sallar ne aka yi haka wasu suka yi wa hadithin irin wannan tawilin alal mu'allif rahimahullahu ta'ala قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن هلال بن يساب عن عمرو بن راشد عن وابسة بن معبد رضي الله عنه أن رجلا صلى خلف الصف وحده فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد الصلاة قال أبو عيسى وسمعت الجارود يقول سمعت وكيعا يقول إذا صلى الرجل خلف الصف وحده فإنه يعيد wannan shine mazhabin da yawa cikin malamai ba larura ba komai kawai mutum ya koma ya ware shi kadai ya sahu wa bisa yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk da kan wancan dan ba mu kai karshen babu madama ko a wancan hadithin ne na babu ma ja fi salati khalfa as-saff wahda yake cewa Muhammad bin Bashar ya zantar da mu wannan hadithin shi kuma ce Muhammad bin Ja'far ya zantar da mu shi kuma yace Shu'ba ya zantar da mu daga Amr bin Murra daga Hilal ibn Yasab daga Amr bin Rashid daga Wabisa bin Ma'bad radiyallahu anhu Wabisa yake cewa anna rajulan salla khalfa safi wahda wani mutum ya ware shi kadai ya salla a bayan sahu fa amarahu annabi sallallahu alaihi wasallam an yu'ida salat manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarce shi ya sake sallah manzan Allah ya umarce shi ya sake sallah kuma hadithi ne sai in har manzan Allah ya umarce shi ya sake sallah kaga magana bata cika ba ba shi bane da ma wancan da suka ce ai ba ana nufin ba shi da sallah cikakkiya a sallah in mutum ba shi da sallah cikakkiya a ce ya sake manzan Allah ya umarce shi an yu'i da sallah me yasa aka ce ya sake sallah saboda yayi sallah shi shi kadai khalfas saf al abu isa wa sami'tu al jarud yaqul sami'tu waki'an yaqul yace waki' ibn al jarrah yana cewa idan sallar rajulu khalfas safi wahada in har mutum ya yi sallah a bayan sahu shi kadai akwai yanda zai yi ko ya jawo wani ko ya jira wani ya shigo amma ya ware ko kuma akwai furja wato akwai wani guri kafa a gaba sahun gabansa amma ya ki shiga ya ware kawai ya ta da sahunsa shi shi kadai wace yake cewa yu'idu sallah fa innahu yu'idu zai sake sallah babu ma ja'a fi rajuli yusalli wa ma'ahu rajulun babin da ya zo na mutum zai salla shi da mutum guda ɗaya shi da wani mutum ma'ana su su biyu ne za su yi salla da liman da kuma mamu mutum ɗaya ala haddathana qutaybatu ala haddathana daud ibn abdurrahman al-attar an amr bin dinar an kurayb مولى بن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقمت عن يساري فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم برأسي من ورائي فجعلني عن يميني قال أبو عيسى وفي الباب عن أنس قال أبو عيسى وحديث ابن عباس حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم قالوا إذا صلى الرجل مع الإمام يقوم عن يمين الإمام abu isa tilmidi yake cewa haddathana qutayba qutayba ibn sa'id ya zantar da mu wannan hadithin shi kuma yake cewa haddathana daud ibn abdurrahman al-attar shi kuma daga amr ibn dinar daga qurayb maula ibn abbas radiyallahu anhuma daga abdullahi dan abbas radiyallahu anhuma qala yace sallaitu ma annabi sallallahu alaihi wasallam ta laila abdullahi dan abbas yace wata rana a wata ruwaya yace bittu inda khalati maimuna ya ce na kwana a gidan 'yar uwan mahaifiyata mai munatu bintin haris an gane ku da haka shi yana da alaƙa guda biyu yana da alaƙa da mai munatu bintin haris yana da alaƙa da annabi sallallahu alaihi wasallam da haka yana ƙarami haka sai ce wata rana ya bari shi a gidan khala ɗinsa zai kwana da haka da ya je kwana a wannan gidan wannan hadithin shi ne ya faru ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam cikin dare ya tashi ya yi aloye aswaki ya yi alwala sai ya zo ya fara sallar dare ya ce ni ma sai na tashi sai na je na yi alwala sai na zo sai na tsaya a hagu da shi shi ne ma'ana faƙumtu an ya sari sai na tsaya hagu da shi fa a kaza rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bi ra'asi sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kama kaina min wara'i ta bayana faj'alani an yaminihi sai ya dawo da ni damansa wannan hadisin ya nuna cewa in za ku yi sallah ku ko biyu to kai liman wanda zai bi ka din shi zai tsaya dama da kai an gane ko shi zai tsaya dama da kai kai kuma kana hagu da shi kenan قال أبو عيسى وفي الباب عن أنس أبو عيسى الترمذي yake cewa a cikin wannan babi an samu hadisi daga Anas wanda Imam Muslim ya fitar da shi قال أبو عيسى وحديث ابن عباس حديث حسن صحيح إمام البخاري ده إمام مسلم دي سن فتر دشي والعمل على هذا عند أهل العلم wannan hadithin malamai ma'abuta ilimi da shi suke aiki wajen hada jam'i tsakanin mutum biyu liman yana hagu shi kuma mamu yana dama dama da liman min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam tun daga sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam haka hukuncin yake wa man ba'dahum da waɗanda suka zo bayan su qalu suka ce idza kana ar-rajulu ma'al imam idan mutum shi shi kadai zai sallah daga shi sai liman ya ƙumu an yaminin imam zai tsaya ne a dama da liman babu ma ja a fir rajul yusalli ma'ar rajulai babin da ya zo na mutum ne zai yi wa mutum biyu sallah zai sallah da kuma mutum biyu su uku kenan qala haddathana bundar muhammad ibn basharin qala haddathana muhammad ibn abi adi qala anba'ana isma'il ibn muslim an al-hasan an samurata bin jundub قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنا ثلاثة أن يتقدمنا أحدنا قال أبو عيسى وفي الباب عن ابن مسعود وجابر وأنس بن مالك قال أبو عيسى وحديث سمرة حديث حسن غريب أو تنسكر حديث سمرة حديث غريب والعمل على هذا عند أهل العلم قالوا إذا كنا ثلاثة إذا كانوا ثلاثة قام رجلان خلف الإمام وروي عن ابن مسعود أنه صلى بألقمة والأسود فأقام أحدهما عن يمينه والآخر عن يساره ورواه عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد تكلم بعض الناس في إسماعيل بن مسلم المكي من قبل حفظه أبو عيسى الترمذي كتشوى باب ليزون إن ذا أي صلى متن أكو liman ya shiga gaba su kuma ragowar mutum biyu sai su tsaya a bayan liman abu isa tilmidi yake cewa haddasa bundar ce bundar ya zantar da mu wannan hadithin shine muhammad ibn bashar an ce saboda yawan hadisansa da tara hadisai ake kiransa bundar قال حدثنا محمد ابن عدي شي kuma yace Muhammad ibn Adi ya zantar da mu wannan hadithin shi kuma yace an ba'ana Isma'il ibn Muslim Ismail ibn Muslim ya zantar da mu'anil Hassan daga Hassan al-Basri an Samura bin Jundub daga Samura ibn Jundub Samura ibn Jundub radiyallahu anhu ma qala ce amarana Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam idza kunna salafatan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarce mu idan za mu sallah mu mutum uku an ya taqaddamana ahaduna ɗaya daga cikin mu ya shiga gaba hadisin isnadin sa da'ifi ne saboda akwai a cikin isnadin akwai shi wannan Ismail ibn Muslim إسماعيل ابن مسلم قال أبو عيسى وفي الباب عن ابن مسعود حديث عبد الله بن مسعود إمام أحمد يا فتد شي وجابر حديث جابر كما إمام مسلم يا فتد شي وأنس بن مالك قال أبو عيسى وحديث سمرة حديث سمرة حديث غريب حديث ne wanda yake garibi saboda Ismail ibn Muslim shi kuma Ismail ibn Muslim malamai wasu daga cikin malamai sun yi magana a kansa min qibali hibzihi sun ce haddasa akwai matsala wal amalu ala hadha inda ahli ilmi amma duk da haka malamai ma'abuta ilmi suna aiki da wannan hadisin in za a yi sallah mutum uku liman yana gaba biyan su kuma suna bayan liman alu suka ce idza kanu thalathatan idan mutane su su uku ne qama rajulani khalfa al imam mutum biyu za su tsaya a bayan liman shi kuma liman yana gaba wa huwa alhaqu kuma wannan shine magana ta gaskiya haka abin yake wa ruwiya an ibn mas'ud duk da cewa an samu wata ruwaya daga abdullahi dan mas'ud radiyallahu anhuma abdullahi dan mas'ud annahu salla bi alqamata wal aswad ya jagoranci sallah ya ja almajiransa guda biyu da alqama da aswad sai ya musu sallah fa qama ahaduhuma an yaminihi sai ya tsaye da daya daga cikin su a dama da shi wal akhar an yasarihi wadayan kuma a hagu da shi an gane ko wannan ruwaya imam ahmad imam abu dawud imam nasa'i sun ruwaito ta amma gaba ɗaya mal gaba ɗayan malamai tun daga kan sahabbai da waɗanda suka biyo bayan su sun saba masa cewa za a yi sallah mutum uku duk kujeru guri ɗaya liman yana tsakiya ɗaya mamu yana dama ɗaya yana hagu ibn siri ne ya ce in ku hakan ya faru to sai dai in akwai kuncin guri wani lokaci sai ga ɗan gurin da za a yi sallar ba zai isa liman ya ɗan saba ya yi gaba ba su kuma mamun su bi shi baya to in an samu irin wannan yanayi to wannan yanayi ne ya bayu ɗaya tsaya a dama ɗaya tsaya a hagu amma da yalwa guri abin da yake sananne tun daga kan sahabbai har zuwa wanda suka biyo bayan su shine ɗaya ya shiga gaba biyan suna baya wannan shine ya tabbata ina fata an gane babu ma ja fi rajuli yusalli wa ma'ahu wa ma'ahu rijal wan nisa babu liman ne zai salla amma a cikin mamudin sa akwai maza akwai mata to yaya sahun zai zama qala haddathana ishaq al-ansari qala haddathana ma'nun قال حدثنا مالك بن انس عن اسحاق بن عبد الله بن ابي طلحه عن انس بن مالك رضي الله عنه ان جدته مليكه دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعته صنعت فاكل منه ثم قال قوموا فلنصلي بكم قال انس فقمت الى حسير لنا قد, قد اسود من طول ما لبث من طول ما لبث فنضحته بالماء فقام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصفبت عليه أنا واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا فصلى بنا ركعتين ثم انصرف قال أبو عيسى حديث أنس حديث حسن صحيح والعمل عليه عند أكثر أهل العلم قالوا إذا كان مع الإمام رجل وامرأة قام الرجل عن يمين الإمام والمرأة خلفهما وقد احتج بعض الناس بهذا الحديث في إجازة الصلاة إذا كان الرجل خلف الصف وحده وقالوا إن الصبي لم تكن له صلاة وكأن أنسا كان خلف النبي صلى الله عليه وسلم وحده في الصف وليس الأمر على ما ذهبوا إليه لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقامه مع اليتيم خلفه فلولا أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل لليتيم صلاة لما أقام اليتيم معه معه ولا أقامه عن يمينه وقد روي عن موسى ابن أنس عن انس انه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم فاقامه عن يمينه وفي هذا الحديث دلاله انه انما صلى تطوعا اراد ادخال البركه عليهم ابو عيسى الترمذي yake cewa haddathana ishaq al-ansari yace ishaq al-ansari ya zantar da mu wannan hadisin shi kuma yace haddathana ma'an yace ma'an ya zantar da mu shi kuma yace haddathana malik ibn anas yace malik dan anas ya zantar da mu daga ishaq ibn abdullah daga abi wato daga abdullahi ibn wato ibn abi talha daga anas ibn malik radiyallahu anhu anas dan malik radiyallahu anhu yake cewa anna jaddatahu mulaika kakassa kakassa sunanta mulaika da adda rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ta gayyaci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam li da'amin sana'athu saboda wani abinci da ta shirya masa dattijuwa ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tana so ya zo ya sa albarka a gidanta gidanta albarka ya shigo iyalanta su samu albarka sai ta shirya abinci irin nasu na dattawa tsofaffi sai ta gayyaci annabi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana amsa gayyata kowa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba dan jari hujja bane sai mawadata sai masu mulki yake amsa gayyata su kowa ya gayyace shi sabga sa manzon Allah yana zuwa sallallahu alaihi wasallam ina fata an gane da haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya amsa gayyata kuma ya zo ta gabatar da abinci fa akala minhu bai rena matsayinsu ba bai rena abin da ta kawo na abinci ba manzan Allah ya ci gwargwadon abin da Allah ya so ya ci na abincin sun maƙama sun maƙala bayan ya gama cin abinci sai manzan Allah ya ce ƙumu falinu salli bikum ce ku tashi mai muku sallah ala anas anas zai ce ba ma wata shimfiɗa ta a zo a gani a gidan faƙumtu ila hasirin lana sai na tafi wajen wata tabarmanmu kadis wadda min ɗuli malubis ainihin wato ta, yi duhu saboda dadewa ana amfani da ita ta sha ta ji jiki saboda ta dade da ita ake ta amfani za a yi shimfiɗan za a yi kaza za a yi da ita ake samu fana za ta hobil ma ta ce yace saboda ƙurar da ta yi da ɗan da na yayyafa mata ruwa na fesa mata ruwa na karkaɗe faqama alaihi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yazo ya tsaya akan wannan tabarma to mahallin shahid shine wasafaftu ana wal yatimu wara'ahu da ni da wani maraya dumaira sai muka yi sahu a bayan annabi sallallahu alaihi wasallam wal ajuzu ita kuma wannan dattijuwa mulaika kakata kenan janas min wara'ina ita kuma sai ta tsaya a can bayan mu fa salla bina rak'atayn manzo Allah ya mana sallah raka'a biyu thumma sarafa sannan yace na baku lafiya ya juya ya tafiyarsa qala abu isa abu isa tirmidhi yake cewa hadithu anas hadithun hasanun sayyid wannan hadithin na anas hadisi ne da imam bukhari da imam muslim da surwaito shi wala amalu alaihi inda aktar ahli ilmi da yawa malamai mabuta ilimi suna aiki ne da wannan hadisi qalu sun ce idza kana ma al imami rajulun wa imra'a idan liman zai ja sallah amma mamudinsa akwai namiji guda ɗaya da mace qamar rajulu an yaminil imam shi namijin zai tsaya ne a daman liman wal mar'atu khalfahuma ita kuma macen sai ta tsaya a bayan su su su biyun وقد احتج بعض الناس بهذا الحديث wasu daga cikin malamai sun yi hujja da wannan hadithin fi ijazati salati a cikin halatta sallah idza kana ar-rajulu khalfa as-safi wahdahu ko da mutum ya zama shi shi kadai ne a bayan sahu suka ce wannan hadithin ya nuna cewa sallar mutum shi kadai a bayan sahu tayi kaga suna dai kan bakansu akan wancan hadithin wancan babin da muka gama me hujjar su wa qalu suka ce inna sabiyya lam takul lahu salatu ce to ai shi yaro babu sallah a kansa an gane ko yaro babu sallah a kansa wa ka anna anasan kamar dai anas kana khalfan nabi sallallahu alaihi wasallam wahdahu fi saf domin ya ce wal yatimu wara wal yatimu ni da wani maraya wanda duk ya kai har yanzu shekarun maraya kaga bai balaga ba ina fata an gane kamar dai anas shi kane ne a bayan annabi sallallahu alaihi wasallam wato abin da suke so su nuna wannan marayan ba a la wato la muhallalahu an gane annabi ne sallallahu alaihi wasallam sai Anas a bayansa sai kakar Anas a bayan Anas suka ce to in ku haka abin yake ashe ya halatta mutum sallasa ta yi in yi sallah shi kadai a bayan sahu an kyale su da wannan dalilin nasu sai aka ce da su walaisal amru ala ma zahabu ilai gaskiya al'amarin ba haka yake ba yanda suka tafi akai yanda suka fahimta ba haka abin yake ba li'annan nabiy sallallahu alaihi wasallam aqama domin ai annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsaye da Anas ne ma'alyaci mi tare da wannan marayan khalfahu a bayan annabi sallallahu alaihi wasallam falaula anna annabi sallallahu alaihi wasallam ja'ala lil yatimi salatan da annabi sallallahu alaihi wasallam bai dauka shi ma wannan marayan yana da sallah ba lama aqama al yatima ma'ahu to da ba zai tsaye da wannan marayan tare da Anas ba wala aqamahu an yaminihi da kawai sai sai da Anas a dama da shi shi kuma wannan marayan kawai kyale shi kawai ta abin da in ya tsaya oho bai tsaya ba dai ba a la'akari da shi amma tunda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hada shi da shi marayan da Anas ya sa su a bayan sa to maganar ayi hujja da wannan a ce wai ai ya halatta mutum ya sallah shi kadai a bayan sahu saboda wannan hadisi yace wannan ba hujja bace wa qadru ya an Musa ibn Anas an ruwaito an Musa ibn Anas an anasin daga anas shi kansa annahu sallama annabi sallallahu alaihi wasallam anas yayi sallah da annabi sallallahu alaihi wasallam fa aqamahu an yamini manzon Allah ya tsaye da shi a damansa to inda haka ne anan ma sai annabi ya tsaye da shi a ina a bayansa wa fi hadha alhadith dilalatun a cikin wannan hadithin akwai dalili akan cewa annahu innama salla tadawwan annabi sallallahu alaihi wasallam da yazo gidansa anas yayi sallah ne ta nafila arada idkhalal barakata alaihim yana so ya shigar da albarka cikin gidansu Anas babu ma jaa man ahqqu bil imama babun da yazo wa yafi dacewa ya zama limamin mutane qala haddathana hannadun qala haddathana abu muawiya an al-a'mash qala wa haddathani mahmud ibn ghailana qala haddathana abu muawiya wa abdullah ibn ibn numair عن عن الأعمش عن إسماعيل ابن رجاء الزبيدي عن أوس ابن ابن ضمأج قال سمعت أبا مسعود الأنصاري يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة فإن كانوا في الهجرة سواء فأكبرهم سنا ولا يؤم الرجل في سلطانه ولا يؤم الرجل في سلطانه ولا يجلس على تكرمته في بيته إلا بإذنه قال محمود بن غيلان قال ابن نمير في حديثه أقدمهم سنا قال أبو عيسى وفي الباب عن أبي سعيد وأنس بن مالك ومالك بن الهويرث وعمر بن سلمة قال أبو عيسى وحديث أبي مسعود حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم قالوا أحق الناس بالإمامة أقرأهم لكتاب الله وأعلمهم بالسنة وقالوا صاحب المنزل أحق بالإمامة وقال بعضهم إذا أذن صاحب المنزل لغيره فلا بأس أن يسلي به وكرهه بعضهم وقالوا السنة أن يسلي صاحب البيت قال أحمد بن حنبل وقول النبي صلى الله عليه وسلم ولا يؤم الرجل في سلطانه ولا يجلس على تكريمته في بيته إلا بإذنه فإذا أذن فأرجو أن الإذن في الكل ولم ير به بأسا إذا أذن له أن يسلي به أبو عيسى الترمذي كتشوى حدثنا هناد يتي هناد ابن السري يا زنت دبوانا حديثي حدثنا أبو معاوية شيكما هناد يكتشى أبو معاوية يا زنت دبوانا حديثي عن الأعمش دقى الأعمش قال al'amashi yake cewa haddathana Mahmud ibn Ghailan yace Mahmud ibn Ghailan ya zantar da mu wannan hadisin shi kuma Mahmud yake cewa haddathana Abu Muawiya yace Abu Muawiya ya zantar da mu wa Abdullah ibn Numair da kuma Abdullah ibn Numair al-Hamdani al-Kharifi Abu Hisham al-Kufi an al-A'mash an Isma'il ibn Raja az-Zubaydi abi Ishaq al-Kufi kenan an aus ibn dam'aj al-kufi thika wannan shi ma thika ne an gane aus ibn dam'aj al-kufi mutumin kufa ne yake cewa qala yace sami'tu aba mas'ud al-ansari uqbatu bin amr ko uqbatu bin amir amma uqbatu bin amr ibn thalab al-badri sahabin annabi ne sallallahu alaihi wasallam يقول ينا cewa قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من زن الله صلى الله عليه وسلم يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله limamin mutane wanda zai ja mutane sallah wanda ya fi su haddan littafin Allah sallah kimarta da darajarta da martabata ta kai yanda wanda ya fi kowa karatun ƙur'ani shine limamin mutane na fata gane har suka ce to wasu suka ci gaba da tattaunawa cewa afqahul qaum mafi fahimtar addinin mutane shine limamin mutane wasu suka ce ah annabi ya ce a ƙara'uhum suka ce to ai ba za a samu a wancan lokacin ba a samun a ƙara'uhum kuma a jihalulil ahkam yanzu ne ake samun alaran mazalla tilawa kamar za ta kashe shi amma ba hukunce hukunce aya ɗaya ba zai iya fassara ba yanzu ne kawai ake zuba mutum zunzurutun karatu shi ma bai san me yake karanta ba amma a zamanin farko in ka karanta za ga an karanta mutum sai ya san fassara shi yasa sai ga mutum ya daɗe bai gama sauka ba saboda sun ce aya goma goma ake biya musu na farko in aka biya musu aya goma za su yi kokarin su haddace ta za su yi kokarin sanin ma'anarta za su yi aiki da ita sannan sai a shiga aya goma ta kaka wannan shine alaran ma na tsakani da Allah aya goma za a yi masa zai zauna ya ta nika ta sai ta zauna in ya ta zauna zai zo a fassara masa wannan aya ga ma'anarta a fassara mu ma'anonin kowace aya sai ya ɗauke ta ya yi aiki da ita kai ka da ka kalle shi kasan ya haddace ƙur'ani na ba ta gane saboda haka karanta karatun alƙur'ani suke ƙira'atan wa tajwidan wa tafsiran wa amalan to shi yasa da wuya ma ka samu mutum wai iya ƙur'ani kawai haddace ka bai san kabli ba bai san ba'di ba yanzu ne kawai zaka iya ganin wani alaran ma bai iya sallah ba kiran ba sallah ba wani ko kiran sallah wannan ka bashi lasibi ka alaka ta jin yana kurakurai na fata gane shi za suka yi ta tattaunawa sai suka ce to ai duk wanda zai zama a qara'ul qaum aqallu shay'in abinda sallah ba ta inganta sai da shi ya kamata a ce ya sani wasu kuma suka ce annabi sallallahu alaihi wasallam ce aqra'ul qaum wato ya ummul qauma aqra'uhum ka haddace alkur'ani ala gafata malam kai da limamin mutane sikirinin din kenan an gane ko in shugaban kasuwa ne sai a duba wa ya fi iya juya kudi wa ya fi yamma amma a masallaci liman a yadda za a zo a nuna maka ai ma karfa karfa a nuna maka iko a masallaci in dai a masallaci ne to liman ne shugaba in an ban masallaci kuma shi ma sai ya zama mamu a wajen wasu amma bayan da za a zo baka haddace ba ya haddace ya ja ka sallah kai sai dai a ja ka kuma ka zo ka zazzare masa ido a masallaci shi zai zazzare ido sai dai an fita waje kuma in ya je ofishinka ko ya je kantinka to nan kuma kai ne sarki sai kai masa abin da za ka yi na ikonka ina ba ta an gane manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya ummul qauma aqra'uhum li kitabillah na'am ya zai ana iya samu ana iya samun alaramma bai iya sallah ba yau ya ce bai iya sallah ba irin ta manzan Allah ba sallallahu alaihi wasallam to kagan an samu wannan kaga yanzu alhamdulillahi rabbil alamin ana iya samun alarammomi mahaddata kuma wanda suke da ilimi to kaga inda wannan kaga shi kuma ai kaga an ce fa in kano fil qira'ati sawa alaramma ne shi kadai ne alaramma unguwar shi iya qur'anin kawai tsaya sai kuma aka samu wani bayan ya haddace qur'anin kuma ya fi kowa cikin mahaddatan alkur'anin sanin sunna shi ne liman ai ba iyana aka tsaya ba da aka ce a ya ummul qauma aqra'uhum likitabillah sai manzo Allah ce fa in kanu fil qira'ati sawa'an a karatun qur'anin karta san karne kowa ya sha fari an gane ko to sai a duba waye ahlus sunna a cikin waye sha sunna sosai wanda banda hadda alkur'anin can kuma zai iya zuwa karanta maka haddasa na dinna to wannan sai ya zamanto shi kuma sai yanzu ya samu a cv dinsa yanzu ya samu ƙarin wani qualification da wancan bayi da shi to yanzu an zo zaɓen liman to yanzu wannan nabiyin shi za a ɗauka ya zama liman akan wancan to a ɗauka sai zamanto duk gurin gasu mahaddata ne kuma duk limaman da ake so a gabatar dukkaninsu masana sunna ne manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce dole ne sai an samu wani ya dan gota wani sai manzan Allah ce to a dawo fa aqadamuhum hijratan a wancan lokacin sai a duba wayar gayin hijira kai ka san na riga ka hijira ko ka a wannan lokacin fa har gasa ne wajen aiki alheri kai da da muka yi wajen shekara ɗaya da wata biyu a garin Madina sannan kai ka samu ka kwato sabi da aka akadamuhum hijira da aka sai a gabatar da wannan an fahimta ku to sai ce idan rana daya ga su mahaddata ga su masana suna rana daya suka yi hijira manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce fa akbaruhum sunna ya ba rana daya suka zo duniya ba kuma an gane ko yan biyu ne ai akwai Hassan da Husaini ko to sai a duba wannan shi yasa da Shimawi ya kalli wannan ai da ya su kwana in ga mai ai dole sai an samu ya ce in ma nan an samu wani a shekarun nasu ma daidai ne ya ce to a dubawa ya fi kyau mai shi ma ya kawo wani wa ya fi kyan halitta wa ya fi kyan hali haka dole ne za a samu dole ne sai an samu wani wanda so ake wanda zai jagorance ku ya kai ku zuwa ga Allah shi ya fi kowa dace kuna kyautata masa zato sallah ai ba ba karamar ibada ba ce saboda haka ba kowane ɗan dagaji kawai ake kamowa ya zo ya zama ja mutane sallah na ba ta fahimta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wala yu'ammur rajulu fi sultani amma fa wannan ka'idar a masallaci ne wanda ya fi kowa haddar alqur'ani ya cika dukkan requirement din sai wani dalili ya kai shi fadan mai martaba sarki to manzala ce ba a jagorantar mutum a yi masa limanci a masarautarsa yanzu a nan ka rike tilawa kashi shi ne sarki kuma masarautarsa ka je a nan in shi yake jan mutane sallah to kai ma mamu ne in kuma yana da limaminsa na masarauta to kai ma sai kai ma ka zama mamu ka shiga ka bisu abin nan ba a yi wa mutum limanci a masarautarsa wasu malaman suka ce illa bi izini kamar yadda zamu kawo sai da izininsa in ya ce ah algafata malam bismillah in ya ba da izini duk da izinin wasu suka ce sam annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la yu'ammu ar-rajul fi sultani shi ma a bashi wannan damar tasa gurinsa aka je kuma iko nan ne yake da iko kamata a ce kowa yana bayansa shi ma sannan wala yujlasu ala takrimatihi fi baiti illa bi idni manzala ce ba a zama a karagar mutum inda yake zama tirisita ɗin da nan da ka shiga falon kaga nan shi mai gidan nan yake zama a matsayinka na bako kawai kafin a ce mai gidan ya zo kawai ka je gurin ka zauna ba ka da ladabi ba ka bi sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam da ka zo ka ga ya aje waya ga mafici ko ga dan alamun cewa nan gurin da alama nan yake zama ko an dan sa wata dadduma daban a gurin to sai dai ka nemi wata kujerar cikin gurin ka je ka zauna ba a zama a gurin da mutum nan ne gurin girmansa inda yake jin ya isa gidansa ba a zama masa a gurin illa bi izini sai da izininsa wannan duk ka'idoji ne na musulunci duk abin da za ka bata mutum ya ji bai ji daɗi wani da ya fito ya ganka a gurin duk da ka cika masa ido ba zai iya magana ma bai ji daɗi ba da gurin zamansa kila wani wata kujera ce aka yi mai ta musamman yana fama da larura ko ciwon baya ko waye irin nan kawai nan yake jin daɗin zama kai kuma lafiya ka kalau mu ɗauka ma kalau yake shi nan yake zama duk wanda zai gani nan ake ganin sa nan in kowa ya je nan zaka same shi a zaune ko kan kujera ko a ƙasa a ko guri da aka ware nan gurin sa ne to ba a zama wa mutum a wannan gurin takrima ce takrima kenan ba a zama masa a gurin illa bi idnihi sai in shi ya bada izini قال محمود بن غيلان قال ابن نمير في حديثه أقدمهم سنا ibn numair a hadisin sai ke cewa sai kuma a duba aqdamuhum sinnan wanda ya gabace su a shekaru wanda ya fi su shekaru qala abu isa wa fil babi an abi sa'id hadisin abi sa'id imam muslim da imam an-nasa'i sun fitar da shi wa anas bin malik imam ahmad ya fitar da hadisin anas dan malik wa malik ibn al-huwairith malik ibn al-huwairith al-jama'a sun fitar da ruwayar ainihin wato ibn malik ibn al-huwairith amru bin salama shi kuma hadisin ta imamul bukhari ya fitar da shi shine wanda aka ce yaro ne ya fi kowa hadda qur'ani a ƙauyensu da manzo Allah ya faɗi wannan ka'ida suka ce kai ne liman yana yaro karami ka ce to ai shi gashi ya ce to ai ba yarin ta bane qur'ani ne kuma ka fi kowa tilawa a ƙauyen inda kai ne a garin a unguwa ka fi kowa tilawa kai ne liman yanzu qur'ani ya ƙara maka girma shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce yana daga cikin girmama Allah ganin girman Allah ramma dai Allah ma ba shi da kima idan ka kai ma ba mutumin arziki ba ne da girmama mutum saboda shekaru da shaibil muslim mutumin da ya tsufa a musulunci har ya kai shekarun furfura a musulunci wannan girmama shi yana daga cikin girmama Allah manzo Allah ya ce da girmama shugaba mai adalci wayannan mutanen guda uku ana girmama su ne ba dan su su bane sai dan wani matsayi da Allah ya ba su ko ɗanka ne ya haddace Qur'ani girmama shi ba shi ka girmama ba ƙur'anin ka girmama ina ba ta gani ala abu isa wa hadithu abi mas'udin hadithun hasanun sahihun hadithin abu mas'ud hadithi ne hasanun sahihun imam muslim ya ruwaito shi wal amalu ala hadha inda ahli ilm malamai ma abota ilimi suna aiki da wannan hadithin cewa wanda yafi kowa haddar alqur'ani shine liman qalu suka ce a haqqun nasu bil imama wanda yafi kowa cikin mutane cancantar limanci a ƙara'uhum likitabillah wanda ya fi kowa haddan littafin Allah wa alamuhum bis sunna ya fi kowa sanin sunna wa ƙalu suka ce sahibul manzili a haƙu bil imama amma in ka je gidan mutum to mai gida shi ya fi cancantar ya zama liman shi ne a haƙu bil imama gidansa aka je ko masallacin ƙofar gidansa ne kuma shi ke jan sallah ko kuma ba masallaci bane an je dalili yasa za a yi sallah a gurin shi dai tun da gidansa aka je shi ne ya fi cancantar limanci ko da ko bai haddace ko da izu ɗaya ba wa qala ba'dhum wasu cikin malamai suka ce idza azina sahibul manzili li ghairihi idan mai gidan ne ya ba da izini ga waninsa ya ja sallah fala ba su an yi salliya bihi babu laifi ya masa sallah da aka zo din cikin tawagar sai ga ko wanda yana ganin malami ne a cikin tawagar ko alaramma ne ko kuma wani mai wata baiwa ce ta ilimi sai ya gabatar da shi ya ce malam a ja mu sallah duk da cewa shi ke jan sallah ko da masa ce ya ja sallar in fa bai ce ma algafata malam bismillah bai ja sallah kar ka ji haushi in ka ji haushi ka saba wannan hadisin kar ka ga kamar kai ka fi kowa girma ga ilimi ga waye shi kuma ya zo ya ja ka sallah gurinsa ne wa karihahu ba'dhum duk da haka wasu cikin malamai sun karhanta hakan wa qalu suka ce as-sunnatu sunna an yusalli sahibul baiti in ka je gidan mutum shi zai ja sallah shine sunna ya ja sallah kai ma a sauke ma wannan girman kan na ganin kullun kai ne a gaba kullum a haya tebur ran da ka sauko aka aka maka aka sa ba ku- ba kushin ciyar sai ga mutum yana zanzara ido wai ba zai zauna a fara kujera ba an gane ku saboda aka ran da aka dora ka aka a haya tebur shikenan ran da aka sauko da kai kasa shikenan duk ɗaya ne me ya ciki so kai ma kada kuma wani girman kai ya shige ka to sai aka ce ran da ka je gidan mutum ya ja sallah wasu suka ce in ya bada izini ba kuma wasu suka ce kai ba wani izini ko ya bada izini shi zai ja sallah kai ma ka dana ka bi wani sallah ka ji annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa wani ya karanta alqur'ani ya ji aka ce ya makin Allah kai aka sauka alqur'ani ya ce so nake in ji daga wajen wani na aka kai ma koda kana jan mutane sallah wata rana kai ma a ja ka قال أحمد بن حنبل وقول النبي صلى الله عليه وسلم ولا يؤم الرجل في سلطانه ولا يجلس على تكريمته في بيته إلا بإذنه فإذا أذن إمام أحمد يقول أما إن متن يبعد إذن أو جنجان صلى هو أو جنزما أقرن زمان سا فأرجو أن الإذن في الكل تو إنا جنن إنا فاتن شي إذن يزمياك ونشدكا in ya baka gurin zamansa ka zauna to wannan ya baka izinin lokacin sallah yayi ka ja sallah wala yara bihi ba'san idza adina lahu an yusalli bihi yace baya ganin wani laifi in dai shi mai haƙƙin ne ya bada izinin a ja sallah in ya bada izini ce kai masa sallah to sai kai masa sallah ya baka izini ka zauna a gurin zamansa wannan shi ya baka lokaci yayi to insha Allah sai mu tsaya babu ma ja idza amma ahadukum an-nas falyukhaffif insha Allah za a yi wa limamai garin bawul a nan shi ma insha Allah abinda muka karanta ya zama daidai Allah ba mu lada kuskuren da muka yi kotun tuban harshe Allah ya gafarta mana fa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wa assalamu alaikum wa rahmatullah